بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين baya kuma na ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala ne kowa mai komi ya kawo wannan safiya ta asabar yau mana 28 ga watan Rabiul Awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1442 a kidan miladiya yau muna 14 ga watan 11 shekara ta 2020 daidai mun da wannan majalisi domin ci gaba da karatun wannan littafi da muka faro a satuttuka da suka gabata littafi da ke magana akan tsarkin rai da tsaftan zuciya ka'idoji guda goma wanda idan dai mutum ya bi su to zai samu taimakon Allah zuciyar shi za ta zama tsarkakakkiya ran shi zai sama tsaftatacce zai rayu a rayuwar duniya yana mai ba Allah haƙoƙansa yana mai ba bayan Allah haƙoƙansa wanda waɗannan abubuwa guda biyu su ne mabuɗin cin nasarar gidan duniya da lahira gaba ke da Allah subhanahu wataala ya mana muwafaqa idan ƴan uwa ba su manta ba mun tsaya a cikin ƙa'ida ta shida ƙa'ida ta shida ita ce ƙa'idar da malin ya kawo cewa duk wata ƙofa da kasan idan ka bi ta za ka iya bilmiyawa cikin halaka to kar ka bi wannan ƙofa duk wata ɗabi'a ko wani wuri da kasan in ka ji akwai yiwuwan ka faɗa cikin wata fitina to kar ka ji kar ka ba kanka aminci kar ka ba kanka tsarki ko kai ma kanka kyakkyawan zato hausa suna cewa maganin kar a yi kar a fara malam ya buɗe da wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya buga misali ya ce wannan misalin Allah ne ya buga cewa ga tafarki madaidaiciya a gefen waɗannan a gefen wannan tafarki madaidaiciya akwai gine-gine guda biyu akwai waɗansa katanga guda biyu a gefen hagu da gefen dama sannan a cikin waɗannan katangoga akwai waɗansu ƙofofi duk abu buɗe suke amma dai an saki labuli an rufe su a farkon wannan hanya akwai wani mai shela yana ta shela ya ku mutane ku zo ku bi wannan tafarki ya ku mutane ku zo ku bi wannan tafarki kar ku kauce maka a sama a cikin wannan hanya akwai wani shi kuma wanda yake shela ya ce kan ku buɗe wannan labulan in kuka buɗe akwai yawan za ku faɗa ciki to manzo Allah da ya bada wannan misali sai ya ce misalin wannan shine misalin addinin musulunci shi ne tafarki madaidaiciya misalin waɗannan katangoga guda biyu a gefen hagu da dama su ne hane-hanen Allah da iyakokansa waɗannan ƙofofi su ne abubuwan da Allah ya haramta wannan mai shela wanda ke farkon wannan tafarki ko wannan hanya shi ne littafin Allah wannan mai shela ta sama shi ne mai wa'azi da ke cikin zuciyar mummuni mun dai karanta wannan hadifi har mun ɗan tsaya mun ɗanyi shawarwari ya mu ya mu wane ne mai wa'azin Allah cikin zuciyar mummuni muka fahimci cewa masu wa'azin Allah cikin zuciyar mummuni suna da yawa akwai hujjoji da Allah ke sanyawa na abin da ka sani na shari'a waɗansu sun ce mutuwa waɗansu sun ce ayoyin alkur'ani akwai yan uwa dai nan kowa ɗan kawo gudunmuwan shi gwargwado kuma duk cikin waɗannan abubuwan da muka faɗi suna daga cikin masu wa'azi ga mummuni duk abin da zai razana mummuni ya hana shi ɓanna to wannan abin mai wa'azi ne cikin zuciyar mummuni duk abin da zai zabarar da shi ya yi aikin alkhairi wannan abin ya zama mai wa'azi da ke cikin zuciyar mu amma dai asalin shi daga imani asalinsa daga imani kafire da ba su da imani sai ka gasi ta kusa waɗannan ko kuma fasu kai da suka yi nisa da imani imanin su ya rauni sai kaga suna ta kutsa ma banna domin shi har bayanin alhafiz ibn rajab wanda yake bayani akan cewa duk wanda a cikin wannan rayuwa ta duniya akan hanyar shi da yake bi a sirat ɗinnan da yake bi ya buɗe makan shi ƙofan faɗa ma haramun haramun haramun to akan sirat ranar tashin alkiyama shi kuma wannan ƙugiyoyi na wutan jahannama su kuma sun samu abinci gwargwadon yadda kake kauce mata farki madaidaiciya a duniya gwargwadon yadda ƙugiyoyin wuta za su karkatar da kai daga kan siratin gaskiya ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya sa mu wuce kan sirati cikin wucewa kyakkyawa kamar yadda annabi ya faɗi to malam ya kawo bayanin ya kawo faɗin Allah subhanahu wata'ala قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله قدير بما يصنعون yace Allah subhanahu wata'ala ya umarci mummunai da su rinsa idanunsu kafin ma ya hana su yin zina sai Abu Hayyan al-Andalusi sai yace dalilin da ya sanya Allah ya fara umarni da rinsa idanu kafin yi umarni da hani akan zina duk da ko kasancewar zina fi girman zunubi ya ce saboda aishi ganin shi ne ɗan saƙon daga gani ne sai zance daga zance sai aiwatarwa to ashe ganin shi ne asalin tushen sharri shi ya sanya Allah subhanahu wata'ala sai ya fara yin hani akan ganin tukuna kafin ya yi hani akan ƙololuwan al'amarin zai wahalar gaske a ce ga wanda ya zana amma kafin ya zana nan bai ga wannan matan ba zai magana da ita ba zai wahala ashe ganin da magana waɗannan guda biyun su ne mafi haɗarin al'amari har malam ya kaito daga magana al'allama ta sa'adi ya ce duk wanda Allah ya taimake shi ya tsare tsaricinsa ya kiyaye tsaricinsa ya tsare ganinsa bai buɗe ido komi ya biyo ta gaban shi sai ya kalla bai buɗe ido ba ya ce to wannan ya samu tsarki daga cututtukan da fasikai suke faɗa masa duk wanda Allah ya taimake shi idan shi a rantse ba komi yake buɗe ma ido ya gani ba to wannan ya buɗe ma kanshi ƙofan samun tsarki amma duk lokacin da abu ya bi ta gaban ka sai ka ɗaga kai ka kalla wannan ko ba ko lalai mace ba ma ko menene ko ni kauce ta gefe da ke ka tsaye kai ka kalla to gaskiya ka bude ma kanka kofin fitina ko gidan mutane ne duk inda ka wuce wani gida sai ka tsaya ka kalla to ka bude ma kanka kofin kai ta ma Allah mutunci duk motar da ta wuce ta gaban ka sai ka ka kalle ta hagu da dama ka bude ma kanka kofin mutunci ga Allah sai ka ga kai babur ɗin da Allah ya baka kai bai maka bai maka adalci ba irin motar da ya baka na lallabawa sai ka kamar ba a maka adalci ba to haka ne yake a cikin al'amarin kallo ga mataye ko kuma kallo ga mazaji wurin mata ke akwai wani babban malami da ya zo ƙasar nan shekara kamar biyu da suka gabata zuwa uku daga ƙasar saudiya ake cewa tun da ya zo ƙasar nan an ɗauke shi daga airport za a kai shi za a kai shi masaukinsa cikin hotel ɗin da aka sauke shi a abuja an ce zai shiga hotel ɗin su a ƙasansu ba su saba da ganin wannan ba sai ya ga wata mace haka dai daga ita sai su ket ba ɗan kwani aka ce tun da sun koyar da kansa ƙasa waɗanda suka lura da shi suka ce har ya bar ƙasan nan bai ƙara ɗaga kan shaka sun je sun koyar da kanshi kasa duk inda zai je kanshi na kasa duk inda zai je kanshi na kasa sun ce bai kara daga kai daga cikin malaman kasan saudiya haka suka faɗi waɗanda suka zauna shi kuma mun tabbatar da tsoron allah shi ya kai haka to kaga bai buɗe makansa kofan fitina ba har shi ne cikin maganganun al'allamatu sa'adi yake cewa duk wanda ya bar wani al'amari saboda allah ya bar haramun saboda Allah to Allah zai musanya mishi da mafi alkhairi a wannan gaban ne muka tsaya har muka ba da waɗansu misali guda biyu muka ba da misali abdullahi bin mubarak da kuma wani matashi daga cikin matasa na magabata muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu sai ma da ce wale za ka ne min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni min fudulil kalami wan nazari wa ghairi zalika yace saboda haka ne ya zama cikin kyan musuluncin mutum shine ya bar abin da ba ruwansa cikin kyan musuluncin mutum ya bar abin da ba ruwansa kaga wannan hadisi ne kamar yadda muka sani min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni da dama mutane idan sun zo fassara wannan hadisi sai su yi mishi takaitaccen fassara a mafi yawan lokaci na fassarar da suke mishi kuskure sai mutum ya laifi ko ya zo yana wata banna idan ka zo kan ne ka hana sai ya ce maka manzon Allah ce tarku huma la ya'ni mutum ya bar abin da ba ruwan shi wai shi ya dauka wannan abin ba ruwan shi ko wani miji yana zaluntar matarsa idan kai masa nasiha sai ya ce manzon Allah ce tarkuhu ma la ya'nihi mutum ya bar abin da ba ruwan shi shi a fahimtar sa idan yanzu ka zo ka ce kar ya zalunci matarsa to ka shiga abin da ba ruwan ko kuma idan wani yaro ya kangare ma iyayensa ko waɗansu iyaye suka zalunci 'ya'yansu suka ƙi musu tarbiyya irin ta addini ko kuma suka nuna ma waɗansu 'ya'ya soyayya suka banzatantar da waɗansu 'ya'ya idan ka zo kai nasiha sai mutum ya ce maka manzo Allah ce tarkuhu ma la ya'ni ka bar abin da ba ruwanka su a fahimtar mutane wai duk abin da yake ba kai ka kullo shi ba to ba kai ya kamata ka warware ba su haka take fahimta ko ba haka hadisin ke nufi ba abin da hadisin yake nufi mutum ya bar abin da ba ruwansa to tambayar menene ba ruwanka a ya kamata a wannan tambayar me ba ruwanka shin idan ka ga mummunan abu sai kai umarni a kyakkyawa anya ku a ce ba ruwanka bayan Allah ce ka yi ai da ruwanka da sakinka a ciki amma abin da ba ruwanka shine duk abin da musulunci ya raba sakankanin shine ba ruwanka shi da abin da musulunci ya raba sakankanin kamar shirka da Allah ba Allah ya raba sakankanin ku ba to ba ruwanka da shirka da haka musuluncinka ba zai zama nagartacce ba sai ka bar shirka kenan kamar bid'a ai musulunci ya raba tsakankaninka da bid'a ya rikashe ka da rukun sunna ne to idan ka nisanci bid'a to kai sarku kuma la ya ani musuluncin ka ne kyau haka nan sauran nau'o'i na haram kamar zina Allah ya ga kai zina to idan ka bar zina to ka bar tarku kuma la ya ani kenan saba ma iyaye cin dukiyar mutane bil babu da banna giba zalunci sata shaye-shaye su ne duk musulunci ya rawa tsakankanin ka su to barin wannan shi ne tarku kuma laye an ka ba abin da zai wani to shi ne a nan mala yake cewa shi ya sa daga cikin kyan musuluncin mutum shi ne ya bar abin da ba ruwansa min qudulil kalami wan nazari cikin raran magana da kuma kallace-kallace magana babu makawa sai an yi magana da duk wanda Allah ya ba shi sinadarin magana amma kai magana gwargwadon bukata mun karanta a cikin littafin fadl ilmi salaf ala ilmi khalaf ko ko a cikin ilimi magabata ba sai yadda da zurfafa magana a cikin ilimi ma ballantana a taɗe taɗe ne da kullum ilimi ne za ka faɗi hadisi da qur'ani za ka yi bayani to ka yi su gwargwadon bukata kenan za ka yi la'akari da suwa kake ma magana a ina kake magana kuma wani irin gwargwado ya kamata ka yi na magana ila amfanta to da ka komi sai ka kula da shi to wuce wannan iyakan ƙetare wannan haddin to sai ka fada cikin tasu ko malami ne idan surutun shi yawa to anan ƙaryen shi ke fitowa malami in ya fara surutu to sai kaga ya fara karya kuma sai karya ya rika shigowa cikin zartuttukan akwai wani malami da ya fara surutu ɗaliban shi suke faɗin malam makanici ɗaliban su so suke faɗin malamin su sun yadda makanici saboda wani daga cikin su ne zai zo ci mishi aiko malam kaza da kaza da kaza da kaza shi zai gaya mishi wannan amma malamin idan ya tashi bayani sai ya rika nuna cewa kamar ma a gaban shi akai kamar ma har da gudunmuwan da ya bada da yanda ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza to idan taɗi ne ya mutum yawa har sai ya wuce wuri shi yasa ko ni ka yi shi sai sai shi haka nan kuma kallo raran kallo kallo babu mafasai ka kalli abubuwan da Allah ya ce ka kalla wani lokaci ma idan kana iya fada ma abin da Allah ya ce da Allah ya hani akan kallonsa amma ba za ka di kallo na biyu ba kuma za ka yi istighfarin wannan kallon da kai akan kuskure haka annabi sun ga masa ibn Ali yace idan la tutbi'in nabaran naba fa inna laka al-ula wa laysat laka thaniya idan kai kallo na farko annabi ce to karka je da na biyu idan ka ya fada kan wata mata ko kan wata yarinya na farko to karka je na biyu annabi ce na farkon nan Allah ya fi maka amma na biyu baka da haƙi a ciki to idan mutum ya bude makansa kofan kalle kalle to nan zai jefa kansa cikin fitin tuni ya je kalli abin da zai dawo gida ya ta musu musu akan gado yana ta kikkirfa abubuwan da yake yi mishi nisa da aka ɗayan biyu ko dai azabtar da zuciyarsa domin ba zai samu ba ko kuma ya ce bari in je in nemo karfi da yaji to kaga ya fada cikin fitina kuma mala yake cewa qala ibn qayyim al-imam ibn qayyim yake cewa aktharul ma'asi innama tawalluduha min fudulil kalami wan nazari galibin zunubai da kaga ana yi sun haiku ne ta sanadiyyar raran kallo da raran magana galibin zunuban da kaga ana yi a duniya to sun haiku ne ta sanadiyyar magana da kallo idan kaga an shirya a zanga-zanga sai da aka zauna aka tattauna ko kuma wani ne ya fara sai wani ya gani shi ma ya ji in kaga an shirya aiki dinafin sai da aka zauna aka tattauna in kaga an yi sata sai da aka zauna aka tattauna ko kuma aka kalla in kaga an zubar da jini sai da aka kalla sa duk mafi yawan zunubai za ga yana tasowa ne ta sanadiyyar magana ko kuma kallo ta sanadiyyar magana ko kuma kallo to wanda ke neman makansa tsarki sai ta kaita makansa waɗannan abubuwa guda biyu ba zai saki ba zai sakin makansa ba duk abin da ka ga dama ka kalla za ka kalla duk abin da ka ga dama ka faɗa za ka faɗa to duk wanda ya wannan ya faɗa cikin tarkon shaidan shi ne sai ka ji 'yan demokuraɗiyya suna cewa ai kowa yana da yancin magana faɗin albarkacin baki amma mu mun sani a musulunci kowa yana da yancin magana kowa yana da yancin magana ba kowa ke da yancin magana ba akwai abubuwan da yake in kai magana a ciki ma ka saba ma Allah ka zo cikin ilimi kai kuma ɗalibi ne za ka iya magana cikin ilimi ba kai ɗalibi sai ka bari malamai su yi magana to ballanta na jajin to amma ka dubi inda mutane suke kutsa cikin fatawoyin musulunci hankalin su kwanci saboda ne ba a biyan harajin magana kowa ga dama yanzu ya ciki jiki yi magana mun gane cewa likita mu bar mishi harkan shi na likitanci kar mu so mu baki a ciki in aka zo harkan gini mu bar mu injiniyoyin gini in aka zo harkan kaza mu bar mu masu wannan field din amma harkan fatoyin musulunci fa har jahilai na iya bada fatoyi kowa yana iya tsoma bakin shi to kaga irin kitinin da abin ya haifar mana fitintun da abubuwan abin ya haifar mana ga yana yana ta bayyana kowa yana iya ba da fita mu ko mun sani a musulunci fasalu ahla zikir su ne suke da haƙƙi su wannan bayani walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum to sai ga cewa kowa yana iya magana akwai bayanan da yake manya yake iya yara ba ka iya wannan bayani amma sai da yara ma suna kusa kai akwai ɗalibi cikin ɗalibai da muka ga wata baiwan Allah ta kasa shi a gaba malami na islamiyya malamin nan ko aure ta gani ba ita ko wannan mata ta shekara kusan ashirin da uku ta ɗauko wata matsala sai ta je ta tambayi wani malami shi wani malamin matan su ne akan matsala ne na zamantakewar mata da miji shi wannan malamin da aka tambaya sai ce da Allah ce haƙuri zai bincika yana da mata biyu amma ya kasa ba ta amsa ta je ta tambayi wani malamin da matarsa ɗaya ya ce ce haƙuri zai bincika dole ita kuma tana da buƙatuwar amsa cikin gaggawa sai ta samu ɗan ɗan ustazu a lokacin nan ko rana ba a samu yi sai ta je ta baje mishi kolin matsaloli matsaloli ne masu fitina sosai domin in ba mutum ya kai zuciya nesa ba zai faɗa cikin fitina la'akari da ita wacce ta zo tana tambaya cikin matan da za ta kida ya fi kyawawa wallan sai ka faɗa ciki na san wanda aka yi abin a gaban shi yana nan yana jin wannan magana amma haka nan ustazin nan muka ga yana ta wani bayani da ƙarfin hali abinda manyanka suka kasa ba da amsa a cikin zamantakewa na mata da miji kai ina ka zamo nan bayanan da kake yi to kaga duk rashin kan gado ne in mutum ya sakin makan shararan magana sai ta sakin baki ta tafi in ma bai kamata ya tafi za a tambayi sayyidina abdullahi dan umar wata fatawa sai ce ku je ku tambayi ibnu abbas idan aka tambayi ibnu abbas sai a ga shi sayyidina abdullahi dan umar yana ta murna yana godiya ga Allah an man tambaya na ce aje a tambayi wanda yafi na sani to ba ka huta ba ka huta da ka ba komai ne za ka fikin makanka ba wannan ina magana akan ilimi ne to ka ɗauko sauran kai kiyasin abubuwa na rayuwar duniya kuma akwai azarin da ka san ba harkar ka bace kaka tsohon baki a ciki ba harkar ka bace kaka tsohon baki a ciki in ka ga masu yi na yi ka kyale su in kana son ka yi ka je kai shawara da waɗanda suka kwararru to amma sakin baki a cikin komi to yana jefa mutane cikin bala'i shine ma yake cewa wa kuma awsa'u madakhil shaytan fa inna jarihatayhima la yamallan wa la yasaman duk wanda shaytan ya farauce su da ya farauce shi da waɗannan abubuwa guda biyu da harshe da ido ya ce to ‘yan farautansu ba sa gajiyawa wato idan aka fi soka a gaba da waɗannan matsaloli guda biyu in ba ka nemi taimakon Allah Allah ya warkar da kai daga waɗannan cututtukan ba to sai ka faɗa cikin fitina saboda in dai aka farauce ka da su to an farauce ka da abin da bai gajiyawa zai bi ka bi na dindindin to idan kai kuma ba ka zan farkakke rayayye na dindindin ba to za ka fara ila an fahimta yau shi ne ibn qayyim yake faɗi cewa jari hataihima abin farautan waɗannan da gani da magana sinadarin farautan su bai gajiyawa la ya mallani bai gajiyawa wala ya amani bai gajiya duk bai gajiyawa ne da haka sai ka zama raye farkaki ka nemi taimakon Allah tsare ka daga waɗannan fitintuni fa yanbaghi alal abdi an yakuna aqilan kayyisan ya kamata duk wani bawa mummuni ya zama mai hankali mai wayo shine kayyisan mutum ya zama mai wayo kware da gaske fa yasallallahu azza wa jal as-sabr wal najata sai kai ta roƙon Allah azata ka da haƙuri ya azata ka da cin nasara Allah azata ka da haƙuri ba komi kake son ka faɗi ma ka faɗi ba ka zama kana da haƙuri wurin magana to wannan kofa ce daga cikin kofofin cin nasara ashe idan ka roki Allah ya baka haƙuri a mu'amala to ka roki Allah ya baka haƙuri wurin magana ba duk abin da nake so in faɗi ma in ji ina son faɗin ba ya Allah ka bani haƙuri in rika kana harshe na haka nan ka roki Allah ya baka haƙuri in rika kama gani na kai ta roƙon Allah wannan kai ta roƙon Allah وأن يقطع كل الطرق المؤدية لضياء نفسه وفجورها كما متون يينك دو hanya da za ta sadar da shi addinin shi to zata to yanke wannan hanya duk abin da ka san idan ka yi zai canza ka daga kan tafarki ka koma ka zama wani mabannaci ko ka zama wani asharari ko fasiki to ka daure ka roƙi Allah ya raba ka da wannan ya azurta ka da haƙuri ka bar wannan tafarki ka bar wannan hanya فدين العبد رأس ماله وفي ضيائها وفي ضيائه خسارة الدنيا والآخرة الدين كفشين جارنا شين أور جارنا أور كديكين الدين duk wani kaɗi da za ka yi idan kana da uwar kuɗi a bajin kasuwanci da zaran baka da uwar kuɗi kuma ai ba magana to addininka shine uwar kuɗinka shine ƙololuwan jarinka duk wanda ya rasa kololuwan jarinsa ya rasa uwar kudinsa to ya yi asarar duniya da lahira wanda ya kasance addini bai daidaita ba to ana hasarari shi ne za ka ga wani ya zo duniya mutane ke ta Allah wa da shi saboda bai ba Allah haƙƙin sa bai bayan Allah haƙƙin sa ko mu manzon Allah ce ku ne shaidun Allah a bayan kasa shaidan da kuka faɗi idan mutum ya mutu shi ne mala'iku za su rubuta da shi za a yi mishi hukunci sai ya kasance wani ya zo duniya a duniya bai samu kyakkyawan ambato ba ya kuma koma ga Allah ya faɗa cikin ababa wannan bai asaran duniya da lahira ba ka haɗa shi da manyan mutane waje an lili sanin shirkin fil akhiri wanda yake ya samu kyakkyawan ambato a baya dauki irin su annabi ibrahim duk wanda ya bude baki zai magana kan annabi ibrahim sai ya jinjina masa ya faɗa alkhairi a kansa har yahudi duk da lalacewar yahudi amma suna jinjina ma annabi ibrahim suna cewa ai baban mu ai namu ai mu annabi ibrahim ta farkin shi muke yi duk da lalacewar kirista suna jinjinawa cewa su annabi ibrahim na so suna faɗin alkhairi to ballantana mu musulmi millata ajina ibrahim har fariya muke da tafarkin annabi bayan babanmu to ka hada wannan da wanda ya samu munan ambato kullum a cewa a cewa ne Allah ya kyauta Allah ya kyauta to mutum duk yadda zai yi ya roki Allah ya bashi hakuri akan yawan surutu da yawan kallace kallace domin kar ya fada cikin fitintun da ke karkashin su malai ce lafiyama fi zamanina alladhi waqa'at fihi alfitan 'ala an-nas ka waqa'il matar yace musamman ma a irin wannan zamanin namu da fitintunu suka mamaye mutane kamar yadda ka san ruwan sama na gaba in ka kalli gabas fitina in ka kalli yamma fitina in ka kalli kudu da arewa fitina kana cikin gidan kama fitinan sai ta biyo ka a ɗakin kama fitinan ga tana a rediyo ka buɗe fitina a talbijin ka buɗe fitina in ka fito za ka tafi makaranta fitina in ka je jami'o'i fitina in ka je makarantun sakandare fitina in ka je firamare fitina wani lokacin ma fitintunan har a islamiyu fitina kan fitina in dai aka ce da irin zinace-zinace da ɓannace-ɓannace da ake a jami'o'i a wannan bai ɓoye ba kowa to yanzu fitinan ba maganar jami'a ake yi ba wannan ita jami'a ce yanzu makarantun sakandare a garin nan ne a sakandare a garin nan aka sami waɗansu ‘yan mata suka kawo malamin su kuka cewa malam ajinmu fa da matsala ajinmu da matsala makaranta ce wai maza da mata ake ake haɗi a wancan lokacin waɗansu mutanen kirki mata suka kawo kuka suka ce ajinsu da matsala ajin an cika makil malami na cin yana darasi ba ma shi da hanyar da zai iya shiga cikin ɗalibai a kuma cikin ajin ana nan ana ɓanna malami na darasi a aji amma ana san ana ɓanna suka ce amma don Allah mala kar ka nuna mu muka kawo wannan magana ga rayuwar mu tana cikin hadari a secondary ba kuma malamin ya shiga ajin da ya ce a buɗe can a buɗe can a buɗe can a buɗe can a buɗe can malami na ta darasin shi shi kuma ya shiga ajin ya duba da ya duba maimakon ya gaban nan da nan yan matan suka kawo sai ya gaban nan da tafi haka don shi an kawo shi bannan maza da mata ne sai kuma ya ga a'a bannan ma tsakanin mata ya mata ne kuma sai da ya ganin mai idan ka duba yadda fitintunin nan suke yawa ina son ka gane irin fitintun da ke cikin wannan zamani ne da irin haɗarin duk inda ka shiga sai ka ga abin ka je wata makaranta an bani labarin wata makaranta can cewa ɗaliban makarantar yan yara fa yan ƙanana yan aji biyu uku wai sun je suna abin nan ke kina ke kaza ko ya fito miki to mu gani ke kaza bai fito miki ba ke na ke kin samu na ke ka duba irin wa'annan fitintunu to ballanta na ka ce yanzu barin ɗauki waya ka jefa kanka cikin fitina wannan wani da kake yi mafi mafi fitinan al'amari ke yi abubuwan Allahun musta Allah ya sauka wantafahat fihi abwabu shubuhati wa shahawati ma'a hadhihi al-ajhaz al-ajhiza al-haditha yace ga yanan kofofin fitintunu kofofin shubuhohi a addinin ta kenan da kofofin sha'awoyi a rayuwance sun bayyana ga sunan ƙara musamman in ka ɗauki irin waɗannan kafafen labaru na zamani ko kafafe na zamani social media ya ce ga yanar fitintun da shubuhohi shubuhohi galibi abin da ke da alaƙa da addini abin da zai zo ya hana ka fahimtar gaskiya shi ma ya zo maka a matsayin shi ne gaskiya to wannan ita ake kira shubuha wani abu ne ba gaskiya ba ne amma zai zo ya hana ka fahimtar gaskiya ya nuna maka ni ne gaskiya to wannan ita ake kira shubuha sai wani ya ce maka ai maulidi da ake yi ai ibada ce sai ce maka ai ga dalili a cikin Qur'ani an ce fadi zalika falyafrahu huwa khairun mimma ja'u qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadi zalika falyafrahu huwa khairun mimma ja'u da falalan Allah da raman sa to kaza kaza kaza sai aka fajja da wannan aya halallan qas ayan halallan qas halallan qas halallan qas sai ce to kaji dalilin ne shi kuma wani sai ya rike wannan yana ganin ai na samu hujja ga ma yana cikin Qur'ani an ce ai to kaga wannan ta zo mata a matsayin ita ce ita ce gaskiya kuma za ta hana shi fahimtar gaskiyar na hakika to wannan ita ce shoba to sha'awoyi kuma na rai ga suna kamar da muka bayani a baya sha'awa na dukiya sha'awa na mulki sha'awa na farji sha'awa na kaza duk sha'awoyi ne to ma ce ga sunan in ka ɗauki social media yau ga sunan duk tuntunan ba su ke da duguwa wal mawaki il mashbuha da waɗansu kafafe waɗanda ke dama can su akan shubuhan aka gina su waɗansu gidajen talabijin na bid'a ko na fasaji ko na fitsara ko waɗansu website waɗanda ke idan ka shige su dama fitina ce kawai zallanta mun gode mu Allah da ya sa ba mu san su ba ballanta na ma mu buga misali ba mu san su ba ballanta mu ga muku misali wani ya ce bari ya je to duba gani haka ne ko ko ba haka ba mun gode mu Allah ma da mu san su والبرامج المنحرفة ga shirye-shirye nan ana yi karkatattu ana fito da su ga sunan programs ne karkatattu kaji an fito da an fito da menene women wane ne a fito da wane ne a fito da irin waɗannan programs ɗin da zaka ga ko gwamnatoci na fitowa ko ƙungiyoyi na fito da su ana neman a fito da mata daga gida ana neman 'yancin mata ana neman waye ana neman waye duk ga su nan ce maka wannan ita ce ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama kare haƙƙin bil'adaman nan shi ne idan wani ya soki annabi sallallahu alaihi wa sallam sai a ce yana da injin nan kaga duk ga su nan hatta faqat kafiran min an-nas ila al-ghawa ila al-ghawaya har sai da ta irqiyin wadansu zuwa ga bata da fadiwa wa sarafatuhum an al-hidayah karkatar da su daga shari'a nasallallahu al'afiya Allah subhanahu wata'ala ya bamu mafita alqa'idatu sabi'a qa'ida ta takwa ta bakwai tadhkur al-maut wa liqa'i Allah azza wa jalla cikin ababen da za su gajar maka da tsaftan zuciya da tsarkin rai shine ka rika yawanci na mutuwa kana tuna yadda ka sadu da Allah subhanahu wata'ala ranar tashin kiyama قال الله تعالى الله يكي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta kirfa ta duba da kyau ta ga menene ta gabatar da za ta ci buriyar shi gobe tashin kiyama da aka yanzu ga wata aya da za ta zama ita ce mabudin tunanin mutuwanka kai ta tunanin yanzu inda ka je gaban Allah me kake jin za ka iya nunawa ka tsira a gaban Allah subhanahu wataala me kake ji yanzu in aka tashi alkiyama ka ce ya Allah na yi kaza ya Allah saboda kaza ina fatan ka gafarta min me kake jin zaka iya nuna ma Allah ka tsira a gaban Allah ranar tashin alkiyama wani na iya cewa na zauna ne haddan qur'ani tun daga farko haka shi da haka ya Allah saboda na haddace kalmominka masu tsarki masu albarka ya Allah ina roƙon ka gafarta mu to kila wani zamu ce yana da tsar hujjan da zai nuna ma Allah ya zauna ya karanci ayoyi guda dubu shida da wani abu ya haddace su a kwakwalwan wani ya ce ya Allah na karanci hadisai guda dubu goma na karanta sahih bukhari na karanta sahih muslim hadisai kusan dubu goma ya Allah na kuma aiki da gurgurdan abin da zan yi ina fatan ka gafarta mu kaga zamu ce ina da hujja a gaban Allah wani zai ce ya Allah na samu shekara talatin ban taɓa misin ɗin sallan asubahi ba sai dai in rashin lafiya ko tafiya kaga za mu ce kila yana da wata hujja a gaban Allah wani zai iya cewa ya Allah ina da iyayena har muka rabu da su suka rasu suka ban mu a duniya suna mai yadda da ni ina kyautata musu ina musu da'a ina musu biyayya to kaga da akalla mutum yana da wani aikin alheri ko wanda ke da alaka da addini kai tsaye ko wanda ke da alaka da taimakon al'umma don khairun nas an fa'uhum minna to kai menene ka gabatar da zaka ci moriyar shi ranar tashin alkiyama zaman fira da zaman da kali kana jin zaka gaya ma Allah ya Allah shekara na ashirin kullum sai na fito na zauna a bakin titi yin fira da yan uwa zaka gaya ma Allah wani a matsayin hujja ya Allah ni na kware wurin cin kwalliya in dai shafa kwalliya ne ɗinka kaya in kaza in kaza in kaza ba ni da na biyu a unguwarmu kana jin wannan hujja ce da za ka tsamar da kai daga azaban Allah ya Allah na kware wurin neman kuɗi za ka tsamar da kai daga azaban Allah to ka tuna menene ka aikata wanda kake jin za ka ci more shi a gaban Allah kana jin ko ba ko ni Allah zai gafarta maka saboda shi a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce akthiru zikra hadimin lazzat ku yawaita tuna wannan abin da ke yanke jin daɗi ya an yi almauci mutuwa kenan ita ce hadimin lazzaci yanzu yanzu nan za ta ɗauki ango safar amarya an yi aure ko sati ɗaya ba a yi ba sai mutuwa ta ɗauki ɗaya daga ciki hadimin lazzaci yanzu yanzu nan uwa za ta haifo ɗa sai Allah ya ɗauka uwan sai ya bar ɗan ko ya ɗauke ɗan sai ya bar uwan yanzu yanzu nan za ka samu aiki kana murna yanzu shi kenan an shiga cikin kyakkyawan yanayi sai Allah ya kashi bawa daɗin da ba za a ji ke za a je gidan gwamnati daɗin da ba za a ji ke ga yanin duk wani dai nau'i na jin daɗi to sai ga mutuwa tana yanke shi na tabbatar da wannan misalin bai ɓoye ga kowa ba bai da bukatun sai ka buga misali akan wannan kowa ya ɗanɗana irin damuwan da ya samu lokacin da shi ma ya rasa nashi masoyin kana cikin jin daɗi da naka masoyin ko iyaye ko ƴan uwa ko aminai lokaci ya bugu ɗaya kawai sai a ɗauke su ka daɗe cikin alhini da juyayi sai dai imani ya danna zuciyarka to kai ta tuna wannan to kai ma haka wata lokaci za a zo a ba da shelan mutuwanka ka zo kana faɗin jiya jiya fa muna tare da shi kai ma gobe haka za a zo ana faɗin jiya jiya muna tare da kai haka rayuwar take rannan da wani malami muke kirka cewa ka dubi inda duniya take muna magana akan shugaban ƙasa lokacin da ya mulki a mulkin soja yana gaban ƙuruciyarsa yana gaban ƙuruciyarsa a wannan lokacin duk abin da aka tasa a gaske an cin masa Najeriya ta kamo hanyar daidaituwa aka samu disfilin da mutunci kawai ka ci abinci ka yar ka yadda da takardar a gefen hanya ɗan Najeriya a lokacin nan ya samu tarbiyyar da baya yin wannan ko ya ci masara ya yadda totuwan ba zai wannan ba ko ya je zai shiga mota ya je ana rububin shiga mota ba zai wannan ba ballantana cin hanci da rashawa abubuwa suka tayar madaidaita a Najeriya a lokacin nan yana cikin ƙarfi amma shekara talatin da wani abu ne yanzu baba ake kiran shi baba waɗansu ce wannan tsohon la ilaha illallah jijiyan nan ne fa yake mai kunciyan nan jijiyan nan amma wai yau ya koma baba waɗansu ce tsoho shi ma yadda shi ma tsohon ne ya yanzu shi baba ne amma jiya ba to duk wanda ya rayu a cikin wallahi ka zai koma duk yadda kake jin kuruce yanzu wani ma yana ganin shi bai aure ba kamar ya tsallake to haka nan gobe za a ba ana sanna ba ba yana wane ne ita a ibrahim ibrahim ne na ina ke ne kaga jikan kamar ibrahim shi to ai ka san ni ba na gani ku ne sosai yau da kullum haka take mai da mutane kuma na kawo wannan misalin ne na shugaban kasa dai shi babba ne saboda ka gane cikin lokaci kankani yadda tafiyan take take tafiya ko ba kun je ga misalai yanzu sai ka ga galibin mu ba mu zama baban ba irin wancan baban da baban ke nufi amma sai ga ba ka iya ganin rubutu wannan yana baka ishara cewa kwanan nan fa akwai wata matsala a gaban ka kaga ba ka iya ganin rubutu gashi ga nan kullum ka ji da mutum da kunciyar sai sai maka ciwon kafa ciwon baya duk ba abin da kike fama da kike nan ba da mutum da kunciyarsa sai sai maka ciwon kafa ya dame shi ciwon baya ya dame shi yana alamta maka shekara goma nan masu zuwa akwai matsala hawan jini ciwon suga samun yanzu da za ka tafi mu nan bayi da wata lalura yana da wahala yana da wahala الله تسامنا يا أصحاب ما ليس الموت هو الفيصل بين هذه الدار ودار القرار متوى إتشي كي تنتن شاقة كانوا ونن جدا دكما جدا نتبتا wato ita ce shamakin ana cire ana cire wannan rayuwar mutuwa ta sauka a wurin to shikenan an ita inda ake nufi kenan an zo wurin wal fasil bayna waqti al amal wal jazaa'i alayhi kuma mutuwa ita ce shamakin da ke tsakankanin aiki da kuma sakamako a kan aikin yanzu gashi muna karatu ina ladan wannan karatun mun ba mu gan shi ba sai dai Allah ya gaya mana zai bamu to daga lokacin da ka mutun nan to a lokacin nan zaka ga duk wani aikin da kai a lokacin nan zaka samu sakamakon shi na alkhairi ko na shar na alkhairi ko na shar وهو الحد الفارق بين تقديم الزاد وملاقات الزراء shine dai ya raba tsakankanin yadda kake ɗaukan guzurin da lokacin da za ka sadu da sakamakon guzurin nan da ka fala majala ba da hulit taubat wa liftin fari na sayi'a idan fa aka riga aka kai wurin mutuwan ta riga ta to a lokacin nan babu wata dama kuma na tuba ko na istighfar babu tuba da istighfari yanzu ne zan yi yanzu ne za ka yi amma in mutuwa ta riga ta sako babu maganar istighfari a lokacin kuma wala majala ba'dahu lil istighfari min al hasanati babu can babu dama kuma ne wata wani aikin alkhairi in mutuwan ta riga ta zo subhanallahi ya ta karfin ka ga dai a yanzu gashi an faɗi cikin sauki ko walhamdulillah wannan lafazin ya ta karfin wallahu akbar wannan lafazin ya ji karfin ka kamar yadda Allah ke cewa wa laysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an babu tuba ga wanda ke aikata mummunan aiki bai tuba ba har ya zuwa lokacin da mutuwa za ta zo mishi sai ce to yanzu ne na tuba Allah ya ce wannan tuban ba ta yi ba Allah bai karba ba saboda tuba ne ittirari ba tuba ne ikhtiyari ba Allah yana karɓar tuban mutum ne idan tuban shi ya zama ikhtiyari tuba ne lokacin da kana da daman da za ka yi ɓannan sai ka gane girman Allah ka tuna mutuwa sai ka sance daga ɓannan sai ka tuban ma Allah to ikhtiyari ke amma idan tuba ya zama ikhtiyari ka ga ba makawa ne kikikaka ba ka da yadda za ka yi sai ka ce to shi kenan ma dai na bari Allah ba zai karɓi wannan barin ba malaike cewa summa huwa mudrikun kullun nas la mahala ko mutum nan sai ta rufe kowa babu wani ba ba kunni ba dabara sai ta rufe kowa a cikin wa malaikihi bila rai ba wani ta ba kama kala ta'ala kul innal mauta alladhi tatawuna minhu fa innahu malaikikum mutuwan da kuke ta kokarin kuje masa a je asibiti a ce za a je aika a ce za a je aika ba ainihin yanzu kullum sai na fita na ɗan yi tattaki saboda jikina in ɗan sami abin nan an ce kullum ka ɗan rika taka 3 km kana ɗan sassarfa duk dai wai ana yi ne dai ana son a samu lafiya ko to ana nan ana nan wallahi mutuwan nan fa sai ta zo an fita da mutum kasan waje an dawo da shi an tafi da shi indiya an tafi da shi egypt an tafi da shi waye duk a gama tafiye-tafiyen nan tana nan a madakata idan ta ga kuma lafiya an tafi sai an tafi aina mata kunu bi rukumul maut wala kuntum fi burujin mushayyada duk yadda kuke duk inda kuka shiga sai mutuwan nan ta biyo ku ta da su ko da kuna cikin gine-gine masu ƙololuwan tsawo mushayyada kenan wa qasrun mashid gini mai tsawo kana fadin shugaban ƙasa ne haka nan mutuwan za ta tsallake wa'annan security ta tsallake sa ta tsallake wancan ta tsallake wancan ta tsallake wancan ta zo fadin shugaban kasan ta ɗauke ka kai ne shugaban kasa ko da sai ta ɗauke ka ai a kasan nan yana da misalai guda biyu rayayyu suna kan shugabancin kasa suka bar duniya mutuwan ta je ta ɗauke su to da haka babu abin da ba za ta yi ba za ka shiga gidan sarauta tana kan sarautar kai ne sarki za ka tsallake wancan ta tsallake wancan ta tsallake wancan ta je ta ɗauko ka to haka nan kowa daga cikin mu zai fada wa huwa ma'a zalika ya'ti lil anani faj'atan to abin kuma ban tsoron shine yadda take zuwa mutane a cike baga taka ba shi wannan ma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kaga ana yawan mutuwan kuja'a to da dama sai ga ana mutuwan kuja'a wanda ma Allah ya jarce shi da rashin lafiya to Allah ya nufe shi da alkhairi dan zai samu dama ya tuba ya wasiya ya bayanin haƙoƙan da ke wuyan sai ya bayanin haƙoƙan shi da ke wuyan wani to amma matsalin ita ce mutuwan ta zo mutum kuma kuja'a fa'iza jiya a jaluhun laye ta asirin sa'atan wa laye ta kalimu in dai lokacin ne to ba za a jinkirta ba laye ta asirin kuna sa'atan ba za a jinkirta ba komin kankantar lokaci wa laye ta kalimu kuma ba za a kusanto da ita ba saboda an kosa da kai sai ma da ke fakan min insani kharaja min baitihi yaqulu sayyaratuhu faraja'a mahmulan ala al-aktab so nawa mutum ya fita daga gida yana tuka motarsa shi ya yi kik din mota motar ta tashi ya riba ya fito da ita amma sai dai a dawo da shi a kafada sai dai a dawo da shi a kafada so na ake wannan wa kan min insanin qala li ahlihi so nawa ne mutum yake ce ma iyalinsa hayyi uli fa'aman yau abu kaza nake jin shi da Allah ya min kaza fa mata wa lam yata'am amma abincin da bare ci shi ne kai wani lokaci ba ma wani namiji ne zai ce wa matan shirya ba ita ce za ta zauna ta shirya abincin ta ta gama abincin amma ba ta da rabo a cin wannan abincin a lahira za ta samu kanta wa kan min insani ladisa sawbahu sau nawa ake samun mutum shi zai sanya rigan shi da kansa wa zarra zirarahu shi zai sa maballinsa shi ya sa rigan shi ya ɗauki maballin shi ya ɓalla as da yana shi ya sa maballin walai mai fuka zirar saubihi illa al-ghasib amma ba shi zai cewa wannan maballin ba mai yin mishi wanka shi zai ɓalla maballin fafi zikir al'abdi lil maut idan dai bawa yana tuna waɗannan abubuwan da ke da alaƙa da mutuwa to zai samu manfa'atun azima zai samu amfani mai yawa domin yakan takwara ta a ci gaba da wancan hadisin da malai ya kawo a farko da yake cewa ku yawata tuna mai mutuwa a ci gaba da hadisin cikin riwayoyinsa yake cewa babu wanda zai tuna mutuwa yana cikin walwala face sai ya shiga cikin kunci babu wanda zai tuna mutum yana cikin kunci face sai ya shiga cikin walwala duk iya inda kake jin daɗi kake kece rai kana tunawa akwai mutuwa a gabanka sai ka ji wannan daɗin ya zama maka damuwa duk iya inda ka shiga cikin kunci na talauci na rashin lafiya na rashin masoya na wane na wane in ka tuna kai wannan fa azaba da ukuban ba za ta dore ba akwai mutuwa in mutuwa ta zo sai aljanna sai ka ji wannan wahalhalin naka ya ya zama maka mai sauki hagan to shine yake cewa fa bi zalika tastaqibul qulub al-ghafil idan bawa na yawan tuna mutuwa to sai ka ga rafkananniyar zuciya ta farka ta dawo cikin taitayin sai ka ga tana ta kokarin aikin alkhairi wa tahyal qulubul mayyita matattun zukata sai su rayu akwai wanda yake zuciyar shi matacciya ce amma in yana tuna mutuwa yana auna irin mace-macen da yake gani da irin yadda ita mutuwan za ta zo masa to sai ka ga zuciyar shi ta rayu sai tsoron Allah ya kama zuciyarsa wa yuhsin iqbal al-abd ala Allah azza wa jalla sai bawa ya kyautata hanyar da zai sadu da Allah kuma domin dai mun ji tabbas cewa sai mun sadu da Allah saduwa da Allah tana yanzu idan ka san kayi laifi sai aka ce maka EFCC na neman ka wani dan uwa ya ce an nemi kawai zai ba da rahoto ne ya yi imani da Allah yana da gaskiya ya san bai zalunci kowa ba ofis bai ci dukiyan kowa ba amma da yake rashin gaskiyan ta duk inda yake da ta cewa aka gaice shi abuja je ba da rahoto ya ce wallahi ma ya isi ne a wurin sanyi amma wallahi su fanki ac ne a wurin sanyi ne gurin ke shi ya ce amma wallahi jiki na haka ya jike shaka kawai tambaya ake masa kuma suna da wani irin usulubi fa ba wani tada maka da hankali za a yi ba kamar cikin wani raha raha wasa wasa wani kai ne wani eh me ka sanya kanka abu kaza ba wani fada ne da wani kuma kamar da bindigogi aka zargi ba amma ce wallahi shar kaf yayi da jikinsa kuma ya san yana da gaskiya da a ce ya san yayi rashin gaskiya sai mu ce ba mamaki to amma san da gaskiyan shi to ko ni ko kai yanzu a ce yanzu ka zo EFCC ka ba da jawabi to ba ka jin da gaban ka zai ta fadi to ne kake tsammani kuma a ce maka ka je gaban Allah za a tsaye da kai za a yi maka tambayoyi daga lokacin nan kuma babu fa babu babu shafa'a babu ceto babu wanda yake cece ka ba irin na duniya bane wanda ana iya cewa bar a kama kafa a je gurin wani a je gurin wani a je gurin wani sai Allah ko bilin ka bada a wancan lokacin babu bili ba irin na duniya bane wanda ana iya cewa to a dauki gidan mutum a fiyar a biya abin da ya ci na dukiya ko a rufe shi a gidan yaji amma kana shan iska kana shakin iska kana ganin mutane kana magana kana kaza kana kaza idan shi an gama wancan lokacin ko dai wuta ne ko aljanna ɗayan biyu ne babu ne to kaga duk wanda yake da matacciyar zuciya ko rafkananniyar zuciya to idan dai yana tuna mutuwa da abin da zai faru bayan ta to dole kyauta ta yadda zai sadu da Allah wa tazulu ghafla wal i'rab an ta'atillah wan nar rafkana da kauda kan da yayi daga da'a ga Allah duk za ta gushi qala sa'id bin sa'id bin jubair rahimahullahu ta'ala law faraqa dhikru al-maut qalbi khashitu an yaqsuda alayya qalbi sa'id bin jubair yake cewa idan da a samu wani dan lokaci tunanin mutuwa ya fita daga zuciyana to a lokacin nan bani da aminci ma zuciyata za ta iya lalacewa wannan magabata ke ta ji aiki na wai yana son ya nuna maka ne cewa babu wata minti ɗaya face ambaton mutuwa na cikin zuciyarsa da za a samu lokacin da zai daina tunanin mutuwa shi kuwa to a lokacin nan zuciyar tana iya lalacewa wato wata ɓanna na iya shigo mai zuciya to amma kullum yana tunanin yanzu yanzu ne fa yanzu yanzu ne yanzu yanzu ne yanzu yanzu ne ba shi da tamba wala ya zala abu da khairin ma kana nazaran li mawqifihi bayna yaday Allah azza wa jalla mutum ba zai gushe cikin alkhairi ba matukar dai yana nun yana tuna tsayuwan shi gaba ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala yau mai kiyama ta ranar tashin kiyama ba da mamaki bayan ya mutu wa masira yana tana mutu abin nan makomarsa ba da mamaki cewa to yanzu ni idan na mutu ina ne makomana anya na yi abin da zan shiga aljanna anya ba wuta ce makomana ba in mutum na tana wannan dole mutum ya takaita قال سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة ينشأ يقول إبراهيم التيمي إبراهيم التيمي ينشأ مثلت نفسي في الجنة na misalta ma kaina cewa yanzu da na cikin aljanna kawai ya zauna ne makan shi wannan fassara yanzu ka ɗauka gani a cikin aljanna akulu simara ina cin 'ya'yan itacen aljanna wa ashribu wa ashrabu min anhariha ina sha daga maramarai marmaro marmaro na gidan aljanna wa u'aniqu abkara gani nan cikin 'yan matayen aljanna ya ce to na hararo wannan sun mu matsalci na stephen nawa sai kuma na ƙara misalta kai na cewa to yanzu kuma a ɗauka gani a cikin wutan jahannama akulu min zakumiha wa asharabu min sadidiha wa wa'alidu salasilaha wa aghlalaha فقلت لنفسي فقلت لنفسي أي نفسي أي شيء تريدين sai ke zaɓa kawai ya zauna ne makan shi wannan fassara ya hararo makan shi aljanna ya hararo makan shi gashi na a cikin wuta sai ce to zuciya ke zaɓi wanda kike nima a ciki qalat sai ta ce zuciyar na shi kenan uridu an uradda ila dunya fa a'malu salihan abin da ya dace shine in dawo duniya in ci gaba da aikin kirki qala sai ce qultu sai na ga mu zuciyata fa anti fil umniyyati lallai burace burace ne ya cika ki fa amaliki aiki kawai yanzu wato abin da yake nufi ya hararo yanzu ga nan an mutu an tashi an kiyama ga shi nan yanzu yana cikin aljanna ga irin daɗin da yake ji sai kuma ya hararo ga ni a cikin wuta ga irin hukumin da yake ɗanɗana ba sai ya ce ma wuta a sai ya ce ma zuciyarsa to zaɓa ɗaya zaɓa ɗaya sai ta ce a aya abin da ya fi kamata kawai in dai da za a dawo duniya ne sai in ƙara kyautata aiki sai ce to wannan buri ne na banza innaha kalimatun huwa qailu wannan kalmar ba za ta amfani mutum ba in ya riga je lahira da haka tun yanzu fa amali ki zauna kawai ki aikin da zai kwace ki a gaban Allah wa qallaha aidan ya nafs ko wa qala laha ina ya dauka in ana mitu ko kuma ka gaya ma ranka cikin bai maganganun nan ka gaya ma ranka kowa yanzu ya gaya ma ran shi wannan magana in ana mutu idan na mutu kuma ne da zai salli anni ba'da al-mauti waye zai wakilce ni rika mun salloli na bayan na mutu akwai wanda zai wakilce ka rika maka salloli wa man sai su mu anni waye zai wakilce ka rika maka azumi yana azumin ramadan shi na maka wa man yatuba anni min dhunubi wa tafriqi wane ne zai rika tuban mun akan laifuffuka na da kwarakwarai na bayan na riga na mutu kenan tun yanzu ka rike sallolinka tun yanzu ka rike azumomanka tun yanzu ka rike istighfarinka da tubanka tun yanzu ka rike da'anka ga Allah ka rike nisantanka da kwarakwarai wanda Allah ya taimake shi zama yana tuna mutuwa to alama ce da zuciyar shi za ta yi tsafta ta yi tsarki ta yi kyau sai ya bayyana Allah subhanahu wataala ya samu ne a fara abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abin da muka kuskure Allah ka yaji wa sallallahu alaihi wa sallam nabiyil karim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk